أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba hudu sha biyar ga wata na ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da hudu hudu ga wata na uku dubu biyu da ishirin da shida a karatunmu dai na jiya muna cikin sotul araf mun tsaya aya ta dari da casa'in da biyu kin za mu tashi aya ta dari da casa'in da uku insha Allah kayan nan tambayoyi ta harko iya tambayar cewa iya sallah ya yi raka a biyu sai arwalla ta warware to yanzu in ya je ya yi arwalla ya dawo ci gaba zai yi ko kuwa sabuwa zai ba kan da ne wanda tambayar kuma iyayewa muna ga matsala ce ko biya da gaskiya ba ana bane ba ba ka kuce abin da kuke tsaka kusa shi ne kwarin a wajen kuke sallah ta bace sabuwa ko wace haka annabi ce ba annabi ce ba ra'ayi na su malami masu cewa sallah ta bace gaba da ya sabuwa ra'ayi wasu malami akwai masu ganin ba haka ba kama albani rahimahullah irsu usaimin suna kurin zai gini ne kurin bi tana nan kurin gina zai lokaci da wani lokacin aka yi shahara mazaba ta malikiya haka ne a malikiya da hanafiya da imam shafiya su an shafi kadimin kahin daga baya ilimin ginu farko imam shafi shi maka haka yake in ana sallah a rola ta warware sai ta ɓaci gaba da ya koma sabuwa amma imam shafi daga baya ya bar wannan mazaba ashe kenan malikiya ce da hanabila da imam shafi fil qadim amma ra'ayinsa na bayan imam shafi haka maza masa abu hanifa in mutum ya sallah ya raka biyu sai ta warware yanzu kullun zai bi na'i ne akan wancan kuma malamai na baya baya albani rahimahullah ya cikin su akan haka albani rahimahullah yake haka usaimin kan haka yake haka ke nan abu ne wanda ya ga kama wani abu ne bambaran kwai haka wacce aka saba ji gaskiya shi ne kuma albani ya kara bayani ya ce to shi wancan biyun da ya su bai yi sabayin da Allah zama mashi me ya rage da abin da Allah ce ya yi raka hudu gashi a wuni ya yi bincika ku sai ya kasa ba dai ya taurare to kuma ya yi zaben zaben cikin da sai cikin da shiyar waya ga wa abu ma ta falsafa ma bi suna nan kurin cikowa za ka yi kuma duk da kusuroyi wanda dai wanda shi ne daga cikin ra'ayin albani da usaimin kuma amma jamhur suna ga cewa ta malaki a ce da miji kanta a sallah ta ɓaci gaba ta ɓaci gaba ya taka sabuwa ka kai nan mutum da kiwon da hirin su ya huta sai shi kuma wannan iya maganar duk da ni na yana zuwa akan waccan fatawar ta ya ke ce ta albanin da su usaimin ginawa kwanan tun da nasi ne ba na bakan shi mutum da gani zai ya kan shi kwanan sai me yake cewa albani ya kara ka misali wajen malaman masu wancan bangaren yanzu mutum ya tawafi annabi ya ce tawafi kamar sallah ne illa ana magana an halatta magana a cikin shi kana tawafi kayi tawafi tawafi uku kayi tawafi uku kayi rabi ya tawarware ce ko sai wannan sun yarda yadda ce ka Allah ka dawo ya ka dasa kan wannan ce ta masallah me sa ba fita gaba Allah Allah to yanzu dai wannan sai ya tambaya liman ne ya turamfan shi me ya turamfan shi kenan ya sa shi kuskure irin limami mai zama wajen tasawa raka ta daya raka ta uku wasu akwai jinsu isra to liman mai zama mai jinsu isra a raka ta ɗaya ta biyu to shi kenan bai su kwan hita shi mai ƙiri ma ya zama ne to ya zai yi sai ka koma ɗan ka zama na in ya zai kuma ka bi shi ba wani ƙaluba ba ne idan na ce wannan fatawa ce wadda gaskiyar magana fatawa su usaimin su bin baz na ya ganin hujja a kanta haka ba ko imam tahawi cikin magabata irin wannan abun balle kai limami ne iyaka rubu musu misali balle cikin duhu balle su tana cin zala ko ko mun iya bayan bayan hijabi kai ya san dashin ka an ce akwai da liman kai ka bara ka zamna shi ya meke akwai rudu gaskiya akwai matsala na haka abin da yi fatawa to sai min sibin ba cewa idan ka taso kaka taso da kabara sai ka zarta israkin ka in za ka miƙe ya ka miƙe da kafara ya yi zama warka gaskiya da ba a sa mamun cikin rudu ni kai na haka na gaskiya kenan inda ta so daga sujada ta ɗaya kayan miƙe hina ɗan zama na takwa in zai miƙe da nake kafara haka na mamu baka turfan mamu shi ma iya kaba yake kai tsaye wannan wani ya yi zama warka zaman can kima akwai madogara kan shirya amma wannan ya yi gaskiya rashin kawo rudu a cikin sallah sai iya maganar matace ya saki saki guda ta kare idda ta ce ta yi aure kuma sai ta yi aure ko? sai wani aure kuma ta saki ya saki aurenta yan wannan masala da suna kata magani za magana magana kurin dun wanda yawa mace saki kasa da uku saki ɗaya ne saki biyu ne ko ta yi aure ko aure goma ta yi bayanka wannan biyun suna na mallake duk da ka sake aurenta an kai mata daya uku kenan wannan haka yake ana kai zan masalatul hadam wannan abin lokacin umar bin khattab sabai da suka yi tafaji ka haka wannan tafaji sabai lokacin umar aka tafaji wannan wannan hukuncin hukuncin haka kurun mace saki abin da yake rushe saki sai kai uku ne daban-daban saki uku sai ta aure to ne ya rushe na baya gaba daya amma sake daya ta aure iya na malaki biyu ne ta aure nawa ta yi iya na malaki sai ka cika na uku ne bayan sake uku ne in ta yi aure yake rushe sakin baya kun gane ko? Allah ma bismillah
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم kahinan mas'ala da muka yi ta wajen kullum lamarin addini mutum abin da ke nutsuwa kakka samu shubha cikin shi yanzu misali mun magana wannan ta magana arwalla ta warware kana raka azmi ya ka san mutum he zama cikin cikin rudu tun akwai masu wancan fatawa masu ganin a san an kai wani ta kale in ka sake gaba daya ko ba ta kale in ka sake gaba daya tun sallar ta sake gaba daya ba ta kale in ka zuwa kun kai ba matsala bace ba sai magana sai dai ba dole bane ba magana kuran أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم سامتون wannan bayan bayani da ya gabata na zargi da Allah ya yi game da masu ɗaukan wani Allah abin bauta suna bauta ma shirme abin da shi ma yin shi aka yi bai kanshi ba yadda bai iya amfanin kanshi haka bai jama kanshi amfani bai jama amfani ga wani shi ba abin da ya mallaka sai da gwada misali na mahiya a cikin zamanin gumaka ne karar suka sassakawa musu wata matsayin uluhiyya ko a ce wusa da tsari ta hanyar wani bauta gumaka hili da karar ta annabi ibrahim alaihi ha annabi ya isuwa maka ana bauta gumaka arzini zaka mamaki ya za a ce bauta gumaka kai ne ka Allah taka gani su a wajen su ba matsala bace ba shi na ke ce su wa'annan gumaka gumki ne ice ne ko dutse wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum ka kira gumki inda zaka mai kira zuwa ga shari'a ya bika ba zai bika dan haka wannan gumaka sawa'un alaikum ad'autumum am antum samitun ko ka kiraye su ko ka kiraye su daidai daya gumki ne banza ne sai kace innal إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين
نعم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم وإن da kuke bautata ma wanda ma'ana da abin kuke bauta wanda ba Allah ba kina abin da kuke bauta ba Allah ba kina kuma kasa sauran suke bauta ma wa'annan ibadun amsalukum bayi ne kamar ku ana ba su mallaki komai ba in za ku gano fad'uhum ku kira yasa musu biya muku bukata falsajibu lakum sai amsa muku bukata in kuntum sadiqin in har gaskiya ne amma ta ne ku roke su biya ta su biya bukata ma wannan iya cikin cewa qur'ani eh addu'a tana cikin abinda annabawa suka tabbatar da bambancin gumaka da sauransu alƙalin adda su kata ne ko da mu ne suke da matsala yanzu ba kata bane ba igwa su kata ne ayi a jaraba gani ma shi ya riƙe Allah kai ka riƙe kuma kan yi kaza tabbas annabawan Allah Allah ya samu addu'a kai tsaye to da almuhimmu dai gumi ke baya amsa bukata baya amsa addu'a kowa akwai akwai Mu'adh bin Amr bin Jamu da Mu'adh bin Jabal suna cikin ansar annabi sallallahu alaihi wasallam da hijira zuwa Madina kayan ma hijira sun sun musulunta suna daga cikin musulmin warko to a san madina kuma saboda gumaka amr ibn jamu baban mu'az iya da shi gona shugaba ne cikin jama'a shi akwai gumki nasu kuma shi wannan gumki shine babban hadamin shi da kula da shi to su ne suke matasa ne suna samari ne sai su lallaba gi wani gumkin wani sai su doka sai su kakkaya sai su yi ce sai su kawa masu taimaka masu karɓar ƙarfi da ita sai abinci sai su cikin ne suke ya aka sako zuwa yi sai da laba kuma su kai gumce su karya sai su yi icce gurin sai su kawo gurin su ba mata an tafi su karbi ya toya to shi amur bin jamu dan shi mu'azu ne cike cikin guda biyu sai ran sai su zo gumce uban sai su goshi sai su kiwa shi sai su sha hamar na jaka a cikin shi sai su kiwa shi kasa in yi su ko ya fada ya fada ba tare sai gyara kan shi goge goge sai mai turare aji ma ba sai ake ci ba rannan iya faɗa abinda iya gari abu kuma matsala rannan suka ce to abinda za a yi sai suka kawo gumkin suka gama da gawo kare suka ɗirme suka kiwa cikin rijiya da isko to kayan nan kayan ai wannan ke zawa ya ɗora mishi ya kayo takobi ya je mishi ya to kare kanka shi ya gaji ya gaji da kare kullum ya zo ya wanke shi ya wanke mai najasa ya wanke shi sai mai turare ya gaji ya ce ka kare kan gargau daga yau ya ce ya ce ta kubi kasan gumgin ya taye shi su kuma suka tsoron nan da suka kashi suka ɗauki gumgin sai suka ga gawo kai suka ɗarmi suka suke wa cikin rijiya shi ne isko wulaƙace wani abu wulaƙace ce inda ka da ka kare kan gare kwanci banza shi ma ka da ya yi mai tawaye daga da Allah sai tuba iya cikin suka shahada a Uhud iya iya dinki sama yadda jiji haidi amma amr bin jamu kenan kuma ke ba abin da yake shi bi ma kace balle ma wani shi na ce duk abin da kuke bauta mana ba Allah ba ibadu amsalukum bayin ne kamar ku fad'uhum ku kiraye su man falastajibu lakum sa amsa muku bukata in kuntum sadiqin haka kiya kuke yace alamu arjulun yamshuna alamu arjulun yamshuna biha أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون alahum arjulun yamshuna biha shin waɗannan gumaka suna da kawahuwa da suke tahiya da su am lahum aydin yabtushuna biha ko suna da hannu wanda suke bugo ko kamawa da su am lahum a'yunun yubsuruna biha ko suna da ido da suke gani ido da kuma dara kata yadda da kuran ba gani ba mai gani bane ba am lahum adana sama'una biha ko ko suna da kunne wanda ake ji irin na mutane duk wannan babu ba su da ƙahuwa na tahiya ba su da hannu mai aiki ba su da ido mai gani ba su da kunne mai ji da qul du'u shuraka'akum thumma kiduni fala tunzu da ka gaya musu ya Muhammad nan kiran sai ne ku zo duk abin da kuka mallaka kuke da shi na gumaka ku zo ku mummu mana ku gama da ni kuma ba na bukata fala tunziruna kakku kakku dan mun dakaci ko kadan wannan yanda annabi nuhu yayi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah maka ce kuma ya jama'a ta an awin ya ishe ku zama na cikin ku da ina kanta awin Allah abin ya ji mu ce fa ajibu amarukum wa shurkaakum kuma la kuma amarukum alaikum goma goma wannan wannan ko yace kuma su baka zo alaikum falatu zulu naka yace musu yace ku je da goma kan naku da wani kuma laka ku je ku hadu kuma ka ayoyi ku yi hili ku gama da ni ba ku na ba ku iya shirme ne wannan iya tabbatar da cewa kenan gumki baya amfanin komi ga mai bautar shi balle ga wani ga kashi makai da haka kenan wannan annabi aka iya musu in sun iya kenan su san da cewa barazana ta kuma ka mata komi kuma su yi kasu koya komi kai ce bai ma bukata dan jira ko gama din gaba daya yau masalar addu'a asali duk da musa annaba su ne gaba da komi amma iya daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ke jan hankalin bayi amma cewa yake dake kalubale na cewa amman shi mutum amman me yake amman shi mutum zada abu amman shi mutum zada waye yake amsa mutum zada abu wanda ya cika matsala ya kira shi iya daga cikin abin da Allah ke ban saura abin bauta da ba Allah ba shi Allah kira yake ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani kuma yin kalmata mutane amma yin jirin mutsari zada'u amma yin jirin mutsari zada'u waka shi fasu wane ne ke amsa mai matsala aka kira shi duk wani sifa ce ta Allah Allah ya ce ku yi kuma ibada ce kuma zai karɓa muku yan wannan yakan cewa ko annabi ya magana cewa lalle addu'a tana ga mai addu'a ikhlasin ka da asantar da kanka da halin da kake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ud'ullaha وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا تجيب من قلب غافل لا كراء الله كنا ماسو يقين hankalinku a wurin Allah bai karba addu'a gafil la wanda iya addu'a amma hankali babu nutsuwa babu kaskantar da kai ta daru a gaban Allah kana yi ne kurin kai dai kurin kana hodi ne kurin kiya so kai da zuciya da baka kana hodi kuma kana zuciya ka anan wani iya babawa kusancin Allah kuma samun biyan bukata kusa yin ta tsakani da Allah ta ikhlasi kuma da yaqini Allah zai karba da gon sali wanda wannan takasar Mansur ko Professor Mansur yake ba labari wani abin da yawa kana shi a gaban shi a cikin harami yace a cikin rauda ta Madina yace lokacin sana karatu ne sai ga wani mutum kurin ta irin addu'a da yake kurin hankalin shi iya iya yi kurin iya kasar iya kurin ta hankalin shi din har malamin nashi yanzu kira ne da shi sai ce wani sake kallon shi kada ka tanka ma ya ce hana da kallon shi ce wala kuna kasa kuli yanda yake kasan kurin da gaske yake ya ce wallahi ya ce wallahi a gaba na shi na rantsa da Allah kuna ba Allah kun ya ya warai haka ya kadi ya zabura ina sha bude makawo ne cewa wallahi shi kashi 70 a duniya ya kai 70 a duniya daga ko daga alama daga wannan ke alama ko aljeri ne na mutum aljeri ne alama ce ya ce wallashi karin sa bai gani kurin a da da yake kurin Allah ka bashi ido kurin Allah ka bar ido kurin Allah da ke wai Allah kana iya wa yake yake yi kun ce wani bai ya bude ce da yayi wani haka dan shi kusan shi ya kama ce wani ne ta mu da ce ya yi aci dan nashi ne ya fada kun ce su ba faduwa yi bisa dan shi ne bisa shi ba tun da ayyashi shi ai girma yara yara ya kashi maka ce wallahi bai san ba yara ya har gani yara ce wallahi yi mu ce faduwa yi su ma ya daga hankali farin ciki kun jin daɗi ya sa zama ido ne yaƙini kun yaƙi Allah zai iya kaga da ya addu'a da yaƙini ne kun da gaske kun Allah zai iya wannan ba shi shi na ka ce mutane mu muka canza ba Allah ba Allah iya na Allah shi iya na yadda yake kai da ke canzawa na misali na wata na mamata Hassan shi ma ce a maka ne yace yazo dake iya iya iya iya wa'azi a haramin makka an bashi da uzurin wa'azi amma zan mana sanin nan masara wanda san shi ne mai wa'azi ne iya ba labarin ce yace iya yazo zai fara darasi a harami sai wani zuci matsa kara da tsala ku shurare ne yace a shurare ka yace a yace suka ce mishi za a kana karatu sai wallahi ku shurare ya matsa yace ku bar shi sai zan maku labari na ce nake mun yace nake haɗuwa da ƙasar su mai hali ne a ƙasar su yace duk likita duniya za ke zuwa a samu ƙawa bai lahiya bai bai ƙawawa yace duk inda zan je na je na ma ban samu ba na samu shalal wannan shanye ƙawawa yace kurin nan ina ɗaki ina kallon tare ko ina ƙaba ko abin sai zama arena kai kun tsarin jika ba kun roƙi Allah ko kun ta haka sai da Allah sai arena ko kun da yace a mai abin suke sel ba ka da kuɗi ne a mai jigi na musamman ta diye shi suke sel aka mai jigi na musamman ba na jigi la ba duk maganin da ya sha duk maganin ya kare aka mai abin suke sel daga ƙasar su aka shi Saudiya yace da aka zo nace musu in sun kan harami su ce su gale ne ya soyi abin shi kasa ci gaba yace ku tayi an jima ku dawo ya ce suka ajiye suka aka zo aka shiga aka ajiye shi ya ce kurin ce ya tsaya shi kurin abinda kalmar da ke ce allah kurin kawa ko kabari sake allah na zo kurin kuka kawo kuwa da kanan ya kabari farzo gida ya kabari kuna na zo kurin allah kawa ko kabari ce iya adda ina adda ina adda can yanzu kamar gingida da ke ya ce ina cin gari a cewa kuma mushi kuma mushi mana ta cika ta cika ta cika ta kuma mushi ko ta hanzu zabura cikin barci barci haka sai na kirkifa ya ya taki ko ga shi na tsi cani ne mana tsaya yau kawo sun samu da haka kurin Allah Allah ne kurin kai da yaki ne kurin kai da gaske kurin kai da gaske kai da gaske kurin kai da gaske akwai misalai da yawa a takaice dai yanzu kenan muna magana Allah subhanahu wataala shine kat amma gumaka ba su amfani komai inna waliyallahu الذي نزل إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين نعم zan baku misali guda wani nawa ne ɗaya zan baku wallahi na samu wata wani lokaci rayuwa ta tsanani na taba wannan nan ka ta bashi ranka taba na maka komawa ka taba nan kurin garin ya tafke ba yanda za ka yi za ka zo kudin kari ma kuma da iyali ka rasa babu na shiga wani hali kudin na gami zan yi kudin an na shiga daki kurin na sallah raka'a biyu nai nai nai nai nai nai wallahi kurin ni dai hankali na kurin ina ga Allah bai bar ban haka na kurin kurin yana zo na tura hannu a cikin kayan haka kurin na rantse da Allah yana jigo kuɗi kawai na wutar kuɗi hannu na rantse da Allah daga ina suke Allah wa Allah
من عند الله
kuma wallahi na kuma wallahi kuma na kuma bina ce wallahi Allah Allah ya san rige Allah Allah ka daga inda take kuran kuran kai kai da su kuran kai da suke misali na guda an wa ta kace dai Allah subhanahu wa ta'ala iya nan Allah shi mun ne muka canza ku inna waliyallah ita lalle masoyina mana mace mace lamari na Allah da ya musu kai mace mace lamarin ka Allah shine alladhi nazzala alkitab Allah shine ya saukar da littafi ƙura'ani kenan wawo ya tawalla salihin kuma Allah shi ne mashibantan bayi na ƙwarai tabbas والذين تدعون من والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون نعم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون wanda kuke bauta ta ma wanda ba Allah ba ba sa iya taimakon ku balle kuma dama ba sa ma kansu ma wanda ba su taimakon kansu balle ku wa in tad'um in ma har kuka kuka masa kira ilal huda zuwa ga shari'a la yasma'u ba sa ji wa tarahum yanzuruna ilayka hum la yabsurun kana ka ido dalo dalo din kuma ka amma ba ganin ba sa ganin komai ba duk da nan kamar shi Usaimin ya ga ana siffanta mutane marasa imani ganin gani ne bai amanan komai haka jin jin bai an komai dukkan abu aka siffanta shi ya ga iya ɗauka ma ga mutanen mana masu bautar wani Allah ko kan wuri Allah wa Allah خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين na'am وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم نعم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هنا يبان أيام بان تسبقوا من ذلك يجب ماذا جبريل ماذا جبريل يجي إن الله أمرك أن تعفو عن من ظلمك وتؤتي من حرمك وتسل من قطعك آية وانا متكين يا جبريل كان أنا ما ينم فسرة أنا قال كأتو to manza ne an doke da fasara yaya me ma'ana wannan aya yace Allah iya maka umarni na kai rangumi ga wanda ya malaihi ya mazalimci wanda ya hana ka ka bada kuma ka sadar da zumuncin wanda ya yanke maka khudhul afwa ka zamanta kullum mai ɗaukar ɓangaren yahiya wa'amur bil urf kai umarni da kyakkyawa wa'arid anil jahilin ka kauda kai gawawa a ce wannan aya tana a ce aya masu hada alkhairi a lokaci guda ke gyara zamantakewa ta al'umma yan wa a yau idan mutum ya dibi zamantakewa mutane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana cewa salat zakir bayin ta yi muhimmanci kan sallah kan azumi da zaman to kun samu kyakkyawan zamantakewa hadin kai tsakanin al'umma wannan aya bin umarninta yakan kawar da yawa daga cikin mugun zama a wani wuri Allah subhanahu wataala Allah iya gaya mana kan cewa ba yiwa dan adam a rayuwa wala tasawi hasan wala sayya ita ba bi tahiya asan Allah ta bai yiwa wala tasawi hasan wala sayya ba sa zawa daya kyautatawa da munanawa ba sa zawa daya ba kai Allah ta maka idfa billati hi asan kai mai imani Allah ta maka ka kauda ka mai da mumuna da mafi kyau فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم زاوا يجري وانا وانا دا إيا عداوة بيسانك يا هنا كابا دا يا كل زمان كابا شاكولي زاوا يجري وانا دا بيسانك يا كما ولي حميم أما وانا حال وما يلقاها إلا الذين صبروا أبنيمي وهلا أهنا كبادا أبنيمي وهلا a zage gaba da haƙuri abu ne mai wahala a yanke kai gaji amma abu na ce to masu haƙuri su suke samun irin wannan hali ya ce ma laƙa illa zu hazin azim ba min samun hali hemi babban rabo haka da akwai baiwa ƙwarai lalle akwai haƙi na ɗan adam iramun mummuna bai lahi ba amma wannan yahiya ba ƙaramin lada ba ne ba amma tun muzguna maka yahi ba ƙaramin fata ba ta wajen Allah baiwa ce mai girma ta ce gobe kiyama a hilin kiyama wanda aka zalunta iya da dama ya maida bai maida ba a hilin kiyama na zadaka ce da zaba abu da ke so na gudu da ya kaza ba abu ne mai girman gaske Allah ya iya musu daraja a hilin kiyama masu haƙuri ulkazibi na gazo al'afi na nasu yan wa a yau zamantakewa in ka ce kai sanfice ne kai baka yi baka yi kai ni da awa ni ba mutakaka ka zama wa kai ba mata kaka wauta ce ya taba halin a amma ka haini maka ce kurin kai dole shi kara ma kurin kai kurin kai halin ka naka nan kurin kullum ma kurin aka san wata rana mutum na adam ne amma wanda ka zama to mai kau da kai ka yi haƙuri ka yaki mutum ne dan uwanka ka tuna kai kanka tsakaninka da Allah lahi kawo Allah kawo Allah Allah shine mahaliccinka mai baka ci da sha da komai shi mahaliccinka sau nawa ka saba dokar shi shi da Allah ke cewa falyafu waliyafu lisfahu mika ce ala tuhibbu an ghafara lakum ala tuhibbuna an ghafara lakum da Allah ya kiran ku waliyafu lisfahu ku yi rangome ku kauda kai iya ka ce ga za a yi kamar ni ah ya Allah ce ala tuhibbuna an ghafara lakum kai da aka ce ka yaji kace ga wani mai girma kai ba ka so Allah ya maka naka shi Allah da kai so ya yi maka naka yace ka yayi ka kauda kai ce kai baka yi wa haka ɗan adam kake mamaki zai ka ji baki wannan kaman wani ɗan uwanka ne ko abokin ka ne ko na kaza to duk kare kaman wani duk abin da ka mishi kai tsakaninka da Allah baka ma Allah take wanda san mutum bai baka wahala mutum mutum ne mai laifi ne mai kuskure ne ka san ka san ka ba ka ba mutum matsayin shi idan ka san matsayin mutum mai kuskure ne ko kai ma kana cikin ɗaya daga cikin su sai ka mai rangwame sai ka kawo da kai wannan shi ne ya zamantakewa ba kuna da lokaci zai abin bata ya so ba zai abin kuskure zo kai ya maka takaka amma kun zuciya ce kuskure na maka kace kun kai kullun kurin kai baka jin takaka takaka ya yi ai bala'i akwai matsala sai matsala ke cewa cikin alamu alamu nawaki wai za khasama fajar annabi ce wai za khasama wanda aka yi rikici shi kullun kurin tsaurin bai jin has kurin shi ya yi bala'i ya cin hala muna wuce kenan mu zama to masu yahiya masu kau da kai eh خذ العفو كذا من تم يهياني وأمر بالعرف كيوم ولدك كيوا وعارض عن الجاهلين ككودك جواوي تو وإما نزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إنه سميع عليم تو دان آدم يكن يو دن حقورنك وتارا شيطان زي زغاك yace kun bige ko kake yarda akan samu haka to dan Allah ya ga mata wa duk halin da wa in ma yanzaghannaka min shaitan zugun din shaitan ya dan albeka ya dausa na wasu wasu na aikin banza bugun ne zaga wace wani saban Allah ne shaitan ya riga ya saka ciki kar ka ga dan zaga kar ka zaga in bugun kar ka buga ka dai shiga tarko shaitan na shaitan tarko gare shi ka fada to idan har ka fada tarko shaitan kai zai ka gano fasta'iz billah ita auzu auzu billahi min shaitan wata ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya cika ya rushi idan shi ya ja suna rigima jujuyo sun tashi annabi ce ma ɗaya cikin sahabbai kaga wannan bawan Allah na san da wata kalma inda ya hode ta da ya huce shine ya uzu billahi min shaitan nashi shi da nake zuga shi shi da nake zuga shi kira shi a ce mutum in ya hushi to ya ta'awuzi wata ruwaya kan kana ɗaya ka zamna eh maka zama kaza abin zai bala'i kwanta duk ruwa ce hadisi na kana duk mai ba a so dai ai bala'i kenan mutum shedan binka yake kai kake gafala shi dare da rana yanzu an sa ka cikin tarkon shi ke nema to in maka wada ka riga ka zaka ko ka buga sai ka tuna to fastaz billah kai ne mutsari a wajen Allah da a'udhu billahi minash shaitanir rajim innahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma sani ne Allah ce gaba.
Inna alladhina taqaw idza massahum qa'ifun minash shaytani tadhakkaru تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون نعم wannan aya ta gabata ana kawo misali Umar bin Khattab cikin halin shi duk zai Umar wasu Umar da zai amma daga an ka aya hija burki shine ruwa da Bukhari ya kawo akwai Hurr bin Qais ya daga cikin ɗan kusa kusan Umar majalisar Umar da kuma mai Umar majalisar shi mai ya sa Qur'ani cikin Qur'ani sunan mutuntan shi masanan Qur'ani to akwai akwai Uyayna bin Hisn da yake kaman yake ce dan dan uwa ne dai na Harbul Qais sai zo Madina shi shi akwai wani abaran shi ya ce ma Harbul Qais kamar da kun dace gari shi dan wancin ne la ka samu ina san isa in samu ganin halifa yana ma mai uzurin shigowa ya shigo wajen Umar a shi shi akwai tare akwai wani abin shi da ya samu gadan ganin gashi ga Umar ya ce he ibn Hattab he he ibn Hattab kalmar ta tsawatarwa ba ta ladabi ba ya ce latutunan jazar baka baba kamaki kayan jama'a baka badawa baka kyauta baka alheri zanen zanen ko kai ba umar baka nabon kuma khalifa guda na musulmi kuma umar kasan da wannan hidden bai buguwa wannan abin da ya wuce hurbin ƙasa hankali shi tashi shi gashi umar ya hau sai karanta umar wani ayi khudhu al-afwa wa amr bil urf wa arid an al-jahilin kuma sai kwanta sai sabba yace umar wannan iya cikin wani jahili ne umar jahili ne hada min al-jahilin sai Allah iya karanta wani ayi umar kun sabka shikenan kare ba bugo ba zaki an kare an wuce Allah yace innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun muta bayan Allah masu jin tsoron Allah idan wani shawa daga cikin shawo shaidan ke daga cikin usulun shaidan dinin shaidan inda ya same su da shaidan an ce a kowane hali iya neman ukazin dama yake nema hawa kai ne kake gafala balle kai mai tsoron Allah bi yake yi binka yake daddala ya samu dama kaɗan wata alkawa shi ke na shiga an ce ba abin da yake ma ɗan adam kariya kamar zama ambatan Allah da ka kanan kuwa kana gafala shi ɗan ba zai samu dama ka ƙwarai iyawa imam babban mummunan haɗari za ka shi ɗan dama kuna ke nema yanzu za a yi gama da kai kuma duk dama samu bai bata wuce shi kenan to su masu tsoron Allah ko da shi ɗan ya samu ɗan dama ya ɗan shigo su tazakkaru suna hulkawa eh za su hulka kuma sabbaci Allah sai su aguzi sun gane sun gane shi ɗin ne shine domin ka kashi ta hanyar banza ya saka banna ka tabo ta shine ke da tana kai tsaye shine tura ka kai tsaye su ambaci Allah su tuna da shi dan ne fa za mu bisurun sai su koma kan bisira sai su ga su gano ma sai su koma kan hanya dan ba su ci gaba shi kuma wa wanda shi dan ne garin jaya haka ke shine yake cewa wa ikhwanu yamudun fil ghayb ɗan uwansu ma'ana wanda suke ba kashi ɗanu wanda suke ma'ana kiran ba da takawa ba su shaidan kullum ne dai kare ƙarya ce kullum ƙarya zai zina ce kullum zai sai dai ce kullum ci gaba wajen aikin maza amma shi mai tsoron Allah daga ya faɗa zai komo magana kenan amma ƴan uwansu mutanen banza ya mudunun fil ghaib suna ƙara musu shiga cikin halaka sun mu laƙusa ruru kuma ba sa takaitawa laƙusa ruru ba sa takaitawa kenan kullum gaba suke kullum yadda ya ƙara amma mai tsoron Allah ko da ya faɗa aikin banza shi sha Allah ka cewa والذين ذهبوا مجتا أذن أنفسهم ذكروا الله فتكفروا ذنوبهم ما تقول الله تقوى ملهي ما تقول الله يا يا تبع الله Allah ce wanda zai za fa'alu fashi ta wata Allah yadda zuru ala taqakum almuttaqina ne a cikin halin almuttaqina ita wanda zai za fa'alu fashi ta aw zalma anfusahum zakarullah fastakanu li dhunubihim wa ma kafaru dhunubi illa su ne wanda idan suka yi wata alfasha ka san ne kenan kuma su taqwa masu taqwa kenan mai tsoron Allah ne duk tsoron Allah kai ba malaika bane ba Allah iyaye ban su ne masu tsoron Allah daga cikin halin masu tsoron Allah idza fa'alu fahishatan in suka yi wata katobara alfasha aw zalma anfusahum wasu kan zalimci ne zakarullah histina histina Allah su koma ga Allah fastaghfaru li dhunubihim histina gafara dhunuban su sun san kuma gafara dhunubin Allah ba ba gafara dhunubin Allah ba kake nan kakkaci da mutum tsoron Allah bai saba Allah yakan yi mutum kai waliyin Allah ne ma wali ba nan Allah bane ba wali ba nan bane ba yayin waliyin Allah ne ma motar ilahi ta ce bambancin fajiri shi ci gaba yake ta la ta wala mai suru da mafalu mai alamu ba sa ci gaba su kuma fajire ake kuma mazalaci ne mashayin giya ne ɗan liwaɗi ne haka yake amma zai yi mai tsoron Allah mutumin kware ga gawa ta ya banna shi ne aka ce a tsarin musulunci bai dace ba da wani a cikin ku duk yana ƙi da shi don yana cikin halin mutane a yau daga an samu wani ya wata lahi sai gaba da amintawa tawaye ya kamar ya rida a ba a barin shi a nihe shi da nasiha da gargadi da wa'azi yakan yi komo in makata labarin kuma umar batan hatsaf na wannan bawan Allah cikin sahabu cikin abokan tahiyya ke mujahidai umar tambaya kwanan bai ganin shi aka ce na ai wani dan ruwa ne ya zama dan ruwa kun giya kun kisha ya zama kunnan giya anan suka haɓu umar ta kuza umar ta kawo takarda zai mai takarda ta kan shi umar wani kada yi mai harkar karon ayi gafirar zan wa ƙabilin taub shadidin tsab shadidin tsab zittawul duka karon ayi ya aka mai cewa ya samu shi aka kai mai aka ce da ƙwamance daga umar nikin ne su umar zai takarda ya ta kai to umar ya ba su kada ya ce kuma ku roƙa mai gafa ku roƙa mai allah shaidi ku roƙa mai shari'a allah kuma yi addu'a kuma yi addu'a eh ya ita mata kadda ko ta kira ko kuma kuma yi addu'a Allah taimake shi Allah Allah mai shiga hanya aka yi mata kadda ya amsa iya cikin halin mata ya ratsi iya dibawa gafirin dam wa qabil tawb jadid liqab din tawul yace Allah kenan ya kudaita da shi da gafara ne kuma mai uba ne mai fadala ne ƙarshe wani kunkumar ayyukun yi har kuka kunan ko he na dama ƙarshe da bana tuba ya koma kamar kowa a za ka ba umar labari wannan bana ga abin da gana ya ce haka kamata kowa masu lahi masu zini haka kamata kowa yan wanku masu lahi ba ko da shike da an kore sun ta ya kare ba yace ko musu haka kenan a a musu nasiha a dan mai su a musu addu'a a takaice kenan laihi bai hudda mutum daga da'irar imani ko ko da'irar ulitaka kana ila amma su masu imani tazakkaru suna tunawa sai su koma ga Allah su nemi yahiya su nemi kafara ta Allah kenan duk imanin mutum yana ilahi duk ba na Allah bane ba amma abin da yake da matsala zaman ta kurin halin shi kurin makarici ne halin shi kenan matsanaci ne dan giya ne kurin haka ce bai bari shine wala- shine abu- abin zargi mugu abu shine wanda ce zaki halakake shine abun shine halakake wanda ya gama ake shi kenan amma mai tuba gane shi kenan kenan mutanen kwarai innal ladina taqaw idza masahum ta'ib min shaitan tadhakkaru masu tsoron Allah idan wani mai shahawa na shaɗe shahe su suna tunawa fa ya zamu bisirun sai su koma kan ganin su kan basira sai su koma kan hanya ta kace amma wa ikhwanum yan wansu shi daunu yan wansu ya muduna firgai suna ƙarin tura su cikin mahallaka su malaiku sun gon ba sa takaitawa kullun ci gaba ake banna Allah sa mu cikin na kware
وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu lalawta baitaha idan baka zo eh, ma'ana za su nemi aya kai in annabin Allah ne amana kaza amana kaza za su kirkira wani abu sai ai yace idan baka zo musu da abin da suka nema ba sai sai lalawta baitaha kai man kai ma ka tsaro man ya gaji gaji da Allah ya Allah ya baka aya kai ma kai man istabaita ba kai ma ka tsara ta ma aya kai ma ka kirkira aya man kai aya ya kace ya Allah kai ma kai na ka ulga ya musu innama attabi'u ma yuha ilayya ke ni bana aya bana kirkira aya ni ma ina bin wahayi ni bana wa kirnawa isarwa ce kun kenan na saka kamar shi ma zai iya tsaya shi ma zai kira kamar na kenan boganci zai wani abu da abin mamaki a ni nawa kurin isar abin da aka min wahayi ne kurin bana kirkira aya kuma yace in attabi illa ma yuha ilayya min rabbi ni ba abinda nake bi sai abinda aka mun wahayi daga wajen ubangiji na hada basairu rabbi wannan kuma hujjoji ne karara da ke zama su daga wajen ubangiji ko na ayoyi kuma hudan wa hudan shiriya ne abin da kanta muku kuma rahama ce amma gawa yake zamantowa shiriya da rahama ya qaumin yu'minun ga mutanen masu imani Allah sama alayhi وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين نعم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إذا أنا قرأت القرآن فاستمعوا له كشورا القرآن وأنصتوا كشوروا أبعد كن أريك باكي باهرة yin haka da aka ce muku la'allakum turhamun dan ajikanku wannan ayata take bada umarnin shuru da shurare lokacin karanta alkur'ani to shin wannan aya tana ni ne kurin yanzu muna zamane sai ka bude kira'a dole in kyale yanzu muna zamane bale a kasuwa ko a tasha wani wajen mutane sai mutum danne kira'a ta wani malamin kira'a sai shi muku aya wa ansutu eh fastami'u lahu wa ansutu wurin ne ba wurin ba daga cikin malaman tabiya ta ibn abi rabah suna da Abdullah ibn abbas da ubayd ibn umair wani mai wa'azi iya wa'azi ya aka ja ya ja iya kanta alqur'ani sai wasu suna hira ba ba da wancan daubin ita buku shuluk sai kuna ji ana ana kanta qur'ani ku shuluk ku shurara yace su kiyale ne suka kawo kansu suka ci gaba da hirar su an ji mace abin ya mace kai fa ku ji kanta qur'ani fastami'u lahu ansitu sai da nasu uku suka ce bawan Allah nan ba wurin bane kashi ba na ba gani ce wannan a sallah ne yake wajibi kenan a sallah da huduba nan ne wajibi ka shurara amma haka mutum ta kira shi kullun ya kira shi yana ka magana a ba wurin bane eh kana dama ka shurara ko ka ka cika hirarka shi ma je karatun shi eh shi ma karatun shi ma baka gano ayar mun da ta saka na wasu ka sa kira ko ta ba ba magana bai kana kuma kana ana wani kira wata kunna eh ba dole bane ba inda yake dole wannan sai na magabata inda yake dole ku shuru ku shurara duk a sallah ta juma'a hudu ba ko a cikin sallah wannan shi ne kuma ake kan hujja da shi kan wajen masala da ke sabani kanta wajen wanda yake bin liman a cikin sallah wajen kanta fatiha sabani ya zo jin bare malaman saudiya littafin suke yi don ba sai ya kyauta ne kuma ana raba a kudin turanci a kuna na larabci ya kyauta wannan fikihun tana da yawa jan mutane na cewa mutum liman iya katun sallah shi ya katun fatiha don wancan ruwa ya kotan fatawar ce ba su sallah ga wani bashi da fatiha to ya kanta fatiha wannan masala ce da jimawa aka yi ta daga daga imam bukhari har babu na musamman juzul qira'a imam bukhari a takaice dai masalar wannan magana zamu ci hasirin magana da dama cikin malamai suna ga cewa duk mai bin liman dole mewa kana wata annabi sallallahu alaihi wasallam iya sallah ruwaji sai mafi da Imam Bukhari ya kawo shi annabi iya sallah yau nake karatu bayan shi annabi ce waye yake karatu bana ne ce ni na so da annabi ce bisa karatu bana kakku karatu bana sai sai kan tafata daga tab domin ta babu sallah ga nabi da ba wannan shine asalin ke tunda annabi ya ce ka karatu bayan shi sai fata ta kitab domin babu sallar garbe ta wannan shine hujjar masu cewa dole karanta ko ana kullum ya karatu albani rahimahullah cikin sifar sallah ya babu naskul qira wa al-imam babin shahi karatun liman karatun mamu a bayan liman ya kawo da hadisi ya kashi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka kin amma ai daga bayi an sake yi kuma shi mai ruwaya Abu Huraira ya kawo labarin annabi wata ran haka annabi sai ya tsawatarwa shi daga shi sabai sun kawo karatu bayan annabi ke ba aka fasa karatu wurin bayyanawa sai dai inda yake asirce kenan wannan an yi amma an soke bayan haka akwai ruwaya wanda imam malik wannan aqida ta aqida ta ban zama ta malikiya haka shi sa ibn taymiya akwai ruwaya na sallallahu alaihi ke cewa man kana lahu imamun fa qira'atu al-imam lahu qira'a kamar ta baka ba to na ana ta ce duk wanda yake da liman karatun liman karatun shi ne kashi kenan ba wannan ruwa imam malik ya yi tabbata ta haka ibn taymiya haka tal albanin wanda muka komo wannan kuma ga qur'ani qarara wa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu ana kanta qur'ani ku shurara ku shuru la'allakum turhamun dan a cikin ku ga tafsirin wa'annan tabi'ai ce wani aida ma a sallah take magana bayan shi sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu ruwata ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace an sanya liman dan ayi koyi da shi da haka idan yi karatu in yi kabbara ku yi kabbara ita wa za ƙara in yi karatu fa ansitu ku shuru ba an gaje ba haka magana mafi ƙarfi inda kake bin liman iya bayyana karatu ibadarka ka shurara shine wajibi kanka amma iyayi kana yi ya saba man zahirin qur'ani da sunna ta fatata gaskiya magana shine ke magana har gaban annako واذكر ربك في نفسك وانا ايه بتك فسروا انا لوكتين من تبي الله كم قوم ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته